بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin sha hudu da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da hudu da wata na uku watan Maris miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar nijar wanda yau shi ne darasi na sha hudu a jerin darussan da muke gabatarwa muna roƙowa allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya muna alƙur'ani ya zamanto hujjatun lana la alaina bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna wannan kasar ta mu ta Nijar muna addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shiga cikin al'amuranta duk abin da muke ji ma tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu da shi ajiya mun so mu fassara aya ta 36 ayata talatin da shida faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fama utitun min shai fama ta'ul hayatin duniya wanda kuma a daidai nan muka muka kwana yau za mu yi da sauran ayar kuma fassara ayar talatin da bakwai da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala arama mai ta ayar ta talatin da shida sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين
Allah ya ce fama utitun min shay'in famata'ul hayatid dunya wama 'inda Allahi khairun wa abqa lil ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fama utitun min shay'in duk abun da kuka ga kun samu na wannan rayuwa na dukiya da 'ya'ya da ma duk wata ni'ima da Allah yake wa dan annabi Adam famata'ul hayatid dunya to wani dan jin dadi ne na rayuwar duniya wani ɗan jin daɗi ne wanda ɗan lokaci ne kaɗan wannan abin ya gushe wa ma'in da Allah abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala na ni'ima ta aljanna wanda take tabbatacciya wanda abin baya baya gushewa har abada wannan abin akwai sa Allah ce khairun shine mafi alkhairin da ya kamata mutum ya nema sannan kuma shi ne mafi alkhairin abin da ya kamata a ce ya zamanto abin da mutum zai samu a gobe alkiyama ladar da take wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ke sanya Allah ya bai wa mutum gidan aljanna bisa wannan ladar Allah ce khairun shi ne mafi alkhairi fiye da abin da mutum zai fifita na wannan duniyar wannan ‘yan kwanaki ne kaɗan ni za a yi tsalace wa abuka kuma shi ne mafi wanzuwa wannan abin shi ne wanda yake wanzajje ma'ana ba za a samu lokacin da ba babu wannan abin ubangiji subhanahu wata'ala yana jin hankalinmu akan kada mu yarda duniyar ta ruɗe mu mu rasa lahirar mu yi bi babu abinda ka samu na duniyan ko ka tafi ka barsa ko ya tafi ya barka to sai Allah yake so ya nuna muna abinda yake mafi alkhairi daman da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ji malamai tana tafiya ne akan tsari na kwadaitar da mutane rahmar Allah da kuma tsoratar da su azabar Allah a nan Allah ya ja hankalin mu akan kar mu yarda mu rudu da wannan rayuwa ta duniya to Allah idan ba mu bi duniyar ba mi ya kamata mu nema sai Allah ya ce ai ma inda Allah khay abinda ke wajen Allah shine abinda ya kamata kowanne ya nema dalili Allah ce shine mafi alkhairi wa abka kuma shine mafi wanzuwa sai ya ce lil ladina amanu ga masu imani da Allah subhanahu wataala wannan abun alkhairi ne ga masu imani ba kowa bane yake zamantowa alkhairi gare su sai masu imani anan ana nihin masu imani wanda suka yi haƙuri akan barin dukkanin wani jin daɗi na rayuwar duniya suka bi Allah subhanahu wa ta'ala suka haƙura da kowane irin jin daɗi na gidan duniya suka bi Allah subhanahu wa ta'ala da bauta sannan wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suka zamanto masu dogara ga Allah subhanahu wata'ala suka zamanto masu dogara ga Allah subhanahu wata'ala domin ya taimake su akan su samu haƙuri akan bin Allah subhanahu wata'ala da kuma bin da kuma barin abin da yake sabo na Allah subhanahu wata'ala ashe ƴan uwa dogaro da Allah mutum ya tinti kansa a tafarki nagartacce yana bin Allah da ibada wata hanya ce ta da ke nuna cewa ya samu taufiki da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya samu kansa ya tsinci kansa a cikin mutane masu masu biyar Allah subhanahu wa ta'ala masu masu ƙoƙarin kwatanta abinda manzan Allah ya zo da shi na gaskiya to wannan abin bayin kansu ba ne taimako ne da Allah subhanahu wa ta'ala zalika fadlullahi alaihim wannan wata fadalar Allah ce bisa wa'annan mutane to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna alkhairin da ya karshe shine gidan gidan lafiya a suratul a'la Allah ce bal tu'thiruna al-hayata
Allah ce bal tukfiruna alhayatad dunya ba haka ba Allah ce ku ne kun fifita rayuwar duniya saboda ita kuke gani yanzu kace sha yanzu magani yanzu amma Allah ce wal akhiratu khairun wa abqa gidan kiyama gidan lahira shi mafi alkhairi da ya kamata mutum ya yi kokari ya tanada masa wani abu wa abuka shi ne mafi wanzuwa gidan da in aka tafi ba a dawowa kaga a kiyama ba a tsuwa a kiyama ba a rashin lafiya a kiyama ba a mutuwa abinda ka tafi ka tarar da kanka cikinsa shine ila a wato shine zaka ci gaba da jin jin wannan abun ba lokacin da za a wayi gari a ce wannan abun ya yanki in ka samu shiga aljanna to kana cikin jin daɗi ne har abada idan mutum Allah ya kiyaye kuma yayi abin da aka kai sa wuta to yana cikin musibar ne da azabar har abada Allah ya kare a sotar kiyama Allah ke cewa kalla bal tuhibbuna al'ajila كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة Allah ce kalla bal tuhibbuna al'ajila Allah ce ku dai ayyan annabi Adam ku fi son mai gaugawa ita ce duniyar nan wanda duk abin da ake samu a gidan duniya a bane wanda yake karewa a maza kwanaki kaɗan ne ita duniya ayyamun qalali kwanaki ne ɗan kaɗan ne ba wasu wata jimawa ba ake yi a duniyar shi yasa malam yanzu da yake cewa hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha adallu min al-dalili ita duniya ta fi kadan zama kadan ne in akwai wani abu da yake kadan to duniya ta fi zama kadan sai ce wa ashiquha adallu min al-dalili wanda yake begenta wanda ya sanya mata gaba ya fi kasantuwa kasanci Allah ya kare yace tasumu bi sihriha qauman wa ta'maquhum wa ta'maquhum takhayyarun bilad dini tana kurmuntar da mutane ta sa su su zamanto bima ba sa ji sannan kuma ta sanya su ta ɗemuwa cikin duniya su rasa abin da suke yi a duniya Allah ya kare to Allah ce bal tun kalla bal tuhibbuna al'ajila ku dai kun fi son ne gaugawa a tara a aura ayi kaza ayi kaza Allah ce wa tazaruna al-akhirah kuma kun bar lahira kun bar yin aikin da zai sanya ku samu gida na alkiyama shi yasa shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam idan aka zo da gawa aka aje za a yi jana'izar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hankalinsa tashi yake yi hankalin annabin rahma yana tashi a lokacin da aka dora gawa aka aje annabi ya ce ku kalla ku duba ya zuba duk wani abu nasa ya tsaya duk abin da ya mallaka ya haramu da shi duk abin da yake takama ya bar sa yanzu ya zo bai da komi sai abin da ya aiwatar har yake cewa alkabaru awwalu manzil min manazil al-akhirah kabari shine farkon masauki cikin masaukin nan lahira farkon masauki cikin masaukin nan lahira ɗaya daga cikin magabata a zamanin harun rashid wani ya taba zauwa yana bako a garin sai ce ina son ka kai gidan da ba a tegumi ba a kaza ba a kaza gida na mutanen kirki sai za su kai shi makabarta ya ce nan ne ba mai kula kowa eh ba wanda ke kula kowa ba wanda ya san abin da ke faruwa da wani kowa ta kansa yake yi kaga shi ya kamata kowannen mu yayi dubi game da lahirarsa yanzu in Allah ya aiko mala'ikan mutuwa a yanzu aka zara rayuwarka ka tafi to shin wai kabarin naka ya za ta kasance ya kamata mutum ya dinga tuna tukwanciyar kabari yanzu ba akwai mutanen da suke nukan la'ina kafinka na goma kafinka ka kirga kafinka na goma yana ina yana cikin ƙasar nan yana kwance kuma har yanzu ba a tashi kyamata da tana a tare da shi ba to kai nan gaba Allah ɗaya ya san shekara nawa za ka yi a cikin wannan ƙasar kuma daga kai sai abin da ka aiwatar ne ka dinga tuna duhun duhun tabari doka a ce maka nijilar ta yi kofin kaga irin yadda mutum yake shiga cikin wani yanayi na jin ba daɗi wallahi masu da a'ala kora wannan a ma'auni na hankali cewa yanzu fada cikin kabari ne kake babu ka tabbata da an samu kabarta wuta an kai ne ba a cikin za ta yi da can iyalan farfe ke zanwa da kayanka in ka tarar da haske damun kayi abin da ya kamata ka samu hasken ne idan kuma ka tarar duhu kayi abin da ya kamata ka samu duhun ne don wa mara buke bi zallamin lil'adi ubangiji baya zalantar kowa Allah ya rufa mana asiri sai Allah ya ce wallazina والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون
Allah ya ce wallazina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish wa idza ma ghadibu hum yaghfirun ubangiji ce waɗannan mutane wa ala rabbihim yatawakkaluna masu neman kiyamar kenan ko Allah ya ce daga cikin sifar su yajtanibuna kaba'iral ithm suna nisantar manya-maryan zunubai ya stane kuna kaba'ira suna nisantar ba suna yi ba a'a in aka ce wannan abin kabira ce babban zunubi ne Allah ce nisantar suke yi to jama'a ne alkabira kaba'ir jam'i ne na kabira a larabci a launin fa'ila ba suka ce alkabiratu hiya kullu ma'asiyatin فيها حد في الدنيا أو جاء منها وعيد في الآخرة من عذاب أو غضب أو لعن أو لعن الله ورسوله لفاعلها إذا ما كتير babban alkabira shi duk wani sabon allon da in mutum ya aiwatar a duniya ya cancanci a masa haƙƙi a ce wannan abu in mutum ya aiwata to akwai haddin da musulunci ya tsara tun nan duniya a yi masa to sunan wannan abun kabira ko kuma a'a wannan abun akwai wata azaba mai tsanani da Allah ya tana dama wanda ya yi su a gobe a kiyama ko kuma wani hushin Allah in mutum ya yi Allah zai yi hushi da shi ko kuma Allah ya tsine ma wanda ya yi wannan abun haka manzon Allah ya tsine ma wannan abun ashe alkabira shi duk abin da in kai za a maka hajji ko kuma a'a an yi alkawalin azaba mai girma ga wanda ya yi sa ko kuma a'a Allah zai kushi da kai don kayi sa ko kuma Allah da manzansa za su yi ne maka jama'a mun fahimta to qur'ani kuma yana kira akan nisantar mu nisanci alkaba'ir a kishiyar alkabira shine as-saghira ƙaramin laifi shine duk abin da bai kai kabira ba duk wani abu wanda bai kai kabira ba ta sunan shi as-saghira duk zunubin da mutum zashi wanda in ka aiwatar babu tsinuwar Allah akai babu haji akai babu azabar Allah babu alkawalin azaba a gobe kiyama sannan kuma babu tsinuwar Allah da manzonsa to shi sunan shi as-saghira zunubi ne amma kuma wani karamin zunubi bai kai babba ba to Allah subhanahu wataala ya ta jan hankalin akan mu nisanci manya-manyan zunubai daga ciki a najimi Allah yana cewa walillahi ma fi samawati wa ma fi ard yajzi alladhina asaabu ma amilu samawati wa ma fi ard yajzi alladhina asaabu bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna sayati alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahish
إن ربكم واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard na Allah ne mulkan wa tadbiran abin da ke cikin sama da kuma ƙasa sai Allah ce ne da siyar da dina asabu bima ali dan Allah ya sakan kama waɗanda suka aiwatar da mummuna bisa abin da suka aiwatar ta ce wai da siyar da dina ahsanu bil husna Allah ya sakan kama masu imani da kyakkyawa shi Allah ya ba su aljanna sai Allah ya ambata siffar waɗanda ɗan aljanna sai Allah ce allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithm sune waɗanda suke nisantar manya manyan zunubai Allah ce wal fawashi da kuma abun kyama sai ce illal lamam sai dai ɗan ƙanana daga cikin zunuban wanda bai taka kara ya karya ba wanda babu azabar Allah bai yi alkawarin azaba ga wanda ya yi ba Allah bai yi baya kushi da wanda ya yi Allah bai yi bai tsinuwa ba da wanda yake sa kuma babu wani haddi da aka ce za a yi ba wanda ya yi sai Allah ce inna rabbaka wasi'ul maghfirah tabbas ubangijinka shine wanda gafar sai ya wuce ko ina in ya gafarta maka ya gafarta maka ne ba wanda ya isa Allah ya ce ya gafata maka ya ce ba su yarda ba Allah ce inna rabbaka wasi'ul maghfira sai ce huwa huwa a'lamu bikum Allah shine mafi sani da ku shine mafi sani ya shine mafi sanin ku id ansha'akum min ar- min al-ard tun lokacin da Allah ya kera ku da ƙasa akai baban ku annabi Adam wa id antum ajnatu fi buquni ummahatikum da kuma lokacin da kuke cikin digon mani kuke jini a cikin cikin mahaifanku mahaifannan ku Allah ta fala ta zakku anfusakum kada ku ku tsarkake kawunan ku ka ce kai ba ka yi a sai ce huwa a alamu bi madittaka shi Allah shi ne wanda ya san masu jin tsoronsa Allah ya san damu a ciki kaga Allah ya siffanta bayansa nagartatu ya shitari buna ka ba irin itimi wal fawahisha illa lamam a nisa'i Allah yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum anhu nukaffiru ankum sayyi'atukum wa nudkhilukum mudkhalan karima Allah ce in har kuka nisanci manya-manyan zunubai da Allah ya hana ku yi to sai Allah ya cewa za mu karkare muku ƙanana idan kai ki yin abin da yake babban zunubi ka nisance sa ba ka yi to da wannan sai Allah ya karkare maka zunubin ka ƙanana shugaban halitta annabi Muhammad yake cewa as-salawatul khams والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلى غدانيا زكاة أزهر دل أسر إذا كي ما لم كان ين سلر أزهر إذا أكزول أسر تكذر من دكي إن دي بكي كبيرة والله ألا يعني مك جماعة فإذا duk zunubin da za ka yi inda bai kai babban kabira ba daga lokacin da ka zo arwallar la'asar abinda ka aiwatar a daga azhar zawwa la'asar kada yi arwallar ka wanke sa wallahi jama'a ku fahimta daga juma'a zawwa juma'a duk abinda za ka yi inda bai kai babban zunubi ba bai kai kabira ba shi ma ka wanke sa Allah ya gafarta maka annabi ya ce kuma haka daga azumi zawwa azumi wani azumin ya zo daga abin da ka aiwatar na shekara bara zawa wannan azumin in dai ba kai manyan zunubi ba annabin Allah ya ce Allah ya gafarta maka kaga in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir anhu sayyi'atikum sai Allah ce wa nudkhilukum mudkhalan karima a ƙarshe idan an je kiyamun Allah ya ce za mu shigar da ku gida da girmamawa gidan aljanna Allah ya sanya mu na ciki jama'a alkaba'ir na da yawa akwai bukatar mu san su don mu nisance su ko tunda Allah ya ce an nisanci manya-manyan zunubai malamai suka ce na daga cikin alkaba'ir wasu sun yi kokarin iyakance suwaye alkabar suka ce duka kaba'ir guda biyu guda bakwai ne ko suka ce guda uku sai dai malamai suka ce su alkaba'ir kinnan sun tattari ababe da dama wanda al'imamu zahabi alaika rahmatullah ya rubutu da shi da manyan malamai akan wannan kaba'ir ke tuna daga cikin manyan kabira babban zunubi da bayan shi ne a shirku billahi hada Allah da wani yi wa Allah kishiya bauta wa wani Allah tare da Allah subhanahu wa ta'ala shirka na daga cikin mafi girman zunubai hadisin al'imamu muslim ya tabbatar da wannan shugaban halitta annabi muhammad yake cewa ishtaribu sab'al mubiqat ishtaribu sab'al mubiqat kuni santi ababe guda bakwai masu halakar da mai yin su abu na farin da manzon Allah ya fara ambatarwa sai ce al-ishraku billah abu na farin da yake kai mutum jahannama da gudu mutum ya shiga da gudu a tsiyace manzo Allah ya ce al-ishraku billah in mutum yana son ya shiga jahannama 120 to ya shirka da Allah ba Allah ne dan kafa da duk mushriki Qur'ani ya tabbatar da wannan Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi فقد افترى على فقد افترى اثما عظيما فقد افترى اثما عظيما Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafara da duk wanda ya mutu yana shirka Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka bai tuba ba to Allah ya ce ba zai gafarta masa ba sai dai wa yaghfiru ma duna zalika ubangiji yana gafarta laifin da bai kai shirka ba shi ba liman ya sha'u da wanda Allah ya ga dama sai ce wa man yushrik billahi duk wanda da ganganci ya jasa yawa Allah kishiya Allah ta faqad istara ithman azima tabbas ya kan irzumi mai girma Allah ya kare wannan nisa'i aya ta 48 kenan abin da daga cikin manya-manyan zinubai jama'a shine qatlun nafs kashe rayuwa ka kashe musulmi da gangan ka zubda jinin musulmi wannan ba karamar tarima ba ce ba ƙaramin laifi ba ne laifi ne wanda allah ya yi alkawali na ababe guda biyar da duk wanda ya kashe musulmi shi yasa kuskure ne mutum ka kashe sa duk wanda ka kashe aka tashi kiyama to zai zo gaban allah ya ce wa allah a tambaya min minai an kashe kuskure ne ubangiji yana faɗa a suratul a suratul nisa Allah ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima azaban azima azaban azima ubangiji ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya kashe mai imani ta gangan ka kashe musulmi ta gangan ba kawai abin hadarin yazo a'a da gangan ka dauki yuka ka soka mutum ko da gangan ka sa mota ka kade mutum ko ka sa mashin ka kade mutum ko ka sa bindiga ka halbisa ko ka sa fon ta tashi da mutane Allah ce da gangan sai Allah ce fa jazaa'u jahannam sakamakon sai an tashi kiyama jahannama ne in kana son ka ga dan wuta tun yanzu rubuta sunansa Allah ya ce yana ciki ɗan ɗan wuta ne jahannama ma a wutar ma Allah ya ce jahannama za a kesa ka zan sani duk wani ɗan iska yi ita jahannama duk wani ɗan iska yana jahannama Allah ya kare mu Allah ta faje za ku jahannama sai Allah ta khalitan fiha kuma in ya shiga babu wanda zai zo ya fitar da shi ya tabbata a ciki har abada sai ce wa radiyallahu alaihi kuma Allah ya ƙara masa Allah ya yi hushi a kansa hushin Allah ya tabbata a kansa duke nan ko wala'anahu kuma Allah ya ya tsine masa wa'adda lahu azaban alima kuma Allah ya yi masa tattalin azaba azaba azaban azima azaba mai girman gaske Allah ya kare malamai na cewa ba wani abu da Allah ya sanya in kayi kai tsaye ya halitta a kashe ka kai tsaye ba an yi ba tare da ake shawara ba kamar ababe guda annafsu bin nafsi kana kashe mutum kawai ka'ida a kashe ka kawai shi kana kashe mutum aka bincika lafiya kawai ba kai maka bane ka take sa kai ba sai a take ka walakum fil hayati qisasun ya ulul albab haka Allah ci kisasi ne kawai ka kashe a kashe ka shine zaman lafiya kawai duk wani a tsaya ana wani ana wani wata asirar su wani zancen banza ake yi ba malam duka wani zance ne na banza an ka kashe a kashe ka shikenan kawai kuma da ana tabbatar da wannan dokar ana kashewa da ta ganganci yayi karanci cikin al'umma so da yawa rashin dokar matakai da Allah ya ce a doka na daga cikin abin da ke ƙara sabbabar da sabon Allah a cikin al'umma Allah ya rufa muna asiri a banan gaba da kuwa na uku wanda na daga cikin manya-manyan kaba'ir wanda yanzu abin ya zama ruwan ruwan dare ga duniya abin ya zama ruwan dare ga duniya shine qadrul muhsinatin zina mata ka tandiku mata mutanen kirki ka dinga wato zarginsu da zina kana tefa kalmar zina a kansu wanda yanzu haka ana yin wannan abu ta ga mace mu ta hajji ba ta sa hijabin ta da niqabi ka kalli daga ci ajin mazinata ne la abu wanda kawai sai sai cewa ai hijabin ma na zina ne suke sawa niqabin ma na mina duk ci ne kai da cin wannan kasan na iska ne wallahi Allah ya ce a sa manzan Allah ya ce a sa kuma ka koma kana jiba kalmunayen kalmomi a kan waɗannan matan na daga cikin abu guda bakwai da alibaita suna halakarwa daga ciki akwai ƙasar muhsinatin mu'minat ka zargi mace mai imani ka zargi mace mai imani a shari'a matarka ce ta aure ka yi inkarin ɗan da take ta haifa ko cikin da take da shi ba na taɓa ne musulunci ya ginda hanyar da za a bi a walwale matsalar zauwa za ku yi rantsuwa guda biyar ka rantse da Allah wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa hu wannan dan ba na taɓa ne sai kayi guda hudu kana faɗin wannan ta biyar ka roƙi Allah subhanahu ta ce in dai har ɗan naka ne to ubangi subhanahu wata'ala ya tsinye maka ita ma ta rantsuwa guda hudu in ta zartar da ta ce hushin Allah ya tabbata a kanta daga nan sai a raba auren kuma ɗan ba za a kira shi ɗan shi yake ba kuma bai da gadon kai da korasa sai dai na gadon mahaifiyarsa wannan fa Allah ya ne dan a tsare mutuncin mutum zina kaga mutum yana yi in ba kudin ba kai ku hudu ba kace kaga wani yana zina sai aka ce ina shedu sai aka duba ashe ku biyu ne duk sai aka kula da 80 80 ko da ko ta kasar ne kaga sai yana zinan tun da ba kai ku hudu ba saboda a kara mutuncinsa Allah ya ce abu kula da 80 80 to balantana abin da baka gani kana fada annabi ce ya isa da mutum makaryaci wanda duk in ya ji labari zai bayar Allah ya rufa mana asiri laifi na uku jama'a a laifi na uku shine watan alqazatul muhsinat wanda a nuh Allah ya tabbatar da azaba ga masu yi Allah ta illal ladina yarmuna al muhsanat al ghafilat al mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim Allah ta kaga masu zargin mata masu imani katangaggu wanda ba ruwansu da sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce duk wanda ya zargi mace mai imani ka tangarga Allah ya ce a faɗa masa ya ce Allah ya tsine masa albarka kuma a kiyama ma zai tashi a cikin tawaga ta tsinannu sai Allah ce kuma da azaba mai girma Allah ya kare mu laifi na hudu cikin alkaba'ir manya manya akwai asabiqa sata babban magana sata na fa yanzu an canza mata salo ba yanzu sun sata ba sata na an canza mata salo yanzu 'yan kwangila sun fi kowa sata da sata ba ka wani abu za a baka misali sa ce matsalacin da miliyan 100 za a gina shi sai a baka miliyan 200 har da hansu to wannan an shace maka sata ne nawa ne za ka gina ga kudin aikin nawa ne abin da za a biya ka ga jingar da kai gana da kudin shi kenan duk abin da zai hau kaci kudin ɗan ƙasa kaci haramun wallahi eh ayi a dinga yin abin a fili to kuma kuma wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati ma haka yanzu ka dibi tsabar Allah ya rufa mana asiri malin ta kai cikin kowane bangare akwai akwai mutanen banza an yi wani bincike a kwanan baya ina jin ya kai shekara ko shekara da wani abu a ƙasar nan da aka gano mutanen da sun mutu wasu sun yi ritaya wasu babu su da ake cin kudinsu a gwamnatance mutane masu ɗimbin yawa ana ɗauka duk wata za a ba su albashi daga can foxon bibilik ana zubo kudin finas tana zuwa musu kudi cewa wayannan ma'aikata ne na gwamnati wasu sun jima da mutuwa wallahi kuma su suke hayewa saman wannan kudin ba su canye kuma mutum yana ganin kamar ya ci bulus sunan ka barawo wallahi da kai da wanda ya sati takali mai a masallaci duk Allah ne ta da a zubra ta barayi kuma jama'a duk wanda ya saci wani abu duk wanda ya saci wani abu a alkiyama zai zo da shi duk abin da ka sata a duniya in aka tashi kiyama sai kowa ya gano kai barawon shi ne in ka sace mashin kin mutane wallahi abin kowa kiyayensa da moto saman kan kiyama wani na yi ashe barawon kuku ne kowa zai fahimta zai za a yi wani jan kowa ya fahimta ka tattara shanun mutane ka tafi da su wallahi abin sai ka rogo saman kai eh ka fasa gidan mutane ka doki kayan bayan cikin matar mutane tun babinta sai an ganka da dilin a watan abin nan akwati akai barawo ne Allah ya kare Allah ya kare shi ya sanya Allah ya sanya doka in aka kama mutum ya yi sata abin ya kai rubu dinar to a yanke masa hannu kuma yanzu da ana yi to da barayi sun rage amma sai a tura mutum gidan kusa ne ban ga amfani gidan kusa nan ko wallahi shi yasa ni da za a tambaye ni shawara ya kamata a yi sai ce duk ɗan kusa da jira fitar su Allah ya yi mana albarkacin fili mai ɗimbin yawa a je a yi manya-manyan korashi ne a samu da alkama da shinkafa a sanu ma mana wallahi har da bambatar muna ci mu ƙara kima ya fi amfani ya fi son a zama su cikin gidan kusa ana ciyar da su wallahi akwai wanda ba akwai wanda an zo shari'a aka yi masa nan garin ba za a fitar da shi ya ce ya ce mu ɗan washi na can gidan kwasa ya ce a tare mai wuri ne bai tafi ba ya ce wallahi bai taimako mu a shi kai yanzu in aka kai shi ne a shi da dukkan ne na aiki gobe zai ƙara komawa tun da ba mu son ku yankin hannayen to a kan kuntararai da sai abu abin da ya kamata Allah ya rufa mana asiri abu na biyar daga cikin manya-manyan abu na biyar cikin manya-manyan zunubai shi ne shahadatun zo shaidar ƙarya abinda ba a yi tanadin ka ce iya haka ne wani ma'adar rantsuwa ai wallahi tallahi haka ne shi yasa annabin Allah yake cewa inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salata Allah ya yarda abu guda uku kuma ya tsani abu guda uku daga cikin abin da Allah ya tsana sai annabi ce inna allaha yakrahu qila wa qala an ce an ce kaga maganar an ce duk abin da ka bada labari kace an ce in aka je kiyama sai an ce maka waye ce shaidar zuta ya wuta cikin al'umma shaida ta ƙarya yanzu ba akwai mutanen da ba za a je a maka takardu na ƙarya na gida takardun ƙarya a miƙa maka kuma a je a ce ai gidanka ne kuma a koshi a zauna a hakan Allah ya rufa muna asiri abu na biyar na shidda akwai daga cikin manya-manyan zunubai shi ne a zina zina zina musiba ce zina bala'i ce zina tashin hankali ce da mazinata sun san irin abin da suke jawo wa al'umma na haɗari to da wallahi ba wanda zai yi zina a rayuwa na daga cikin mafi girman laifi wanda Allah yake jarrabar al'umma har ta kai Allah ya halakar da su akwai zina wanda Allah bai jurewa a nan duniyar sai na yi azama kafin aje kiyama akwai zina kai kasan duk abin da zai sanya Allah ya ce a kashe mutum ba karamin abu bane to musulunci ya sanya in mutum ya zina da aure aka ce aje nisa zamanin annabi muhammad wata mata ta taba zauwa ta ce ya annabin Allah na yi zina a tsayar min da haifin Allah a kaina manzan Allah ya kalle ta ce manzan Allah kuma ina da juna biyu na wannan zinar da na yi sai annabin Allah ya ce ba za mu kashe rai guda biyu ba shi ki abin da gaske ki bai da bai da bai da laifi da ka je ki haife abin da ke cikin ki tana haihuwa ta dawo ta ce ya annabin Allah na haihu a tsayar min da haddin Allah a kaina ba za ta je ki shayar da shi tsawon shekara biyu ta shayar da shi shekara biyu ta dawo annabin Allah ya ce wani sahabi rike sa a jefe ta malam aka jefe ta kuma manzon Allah ya sa aka yi mata wanka shi da kansa ya shiga gaban bada sallar gawarta Allah ya fi kowa sattin annabi Adam sai ce in kai zina a jefe in yana da aure ko ya taɓa yin aure to da ana yi hajji na zina malam da su tuntuni su owa su zaman togawa wallahi da abu yanzu ba yanzu ko wani abu da ake na lalata a ma'aikata musamman manya-manyan birokin nan nan ko wallahi zina ta yi yawa cikin su ba a jima ake ba da labarin wani abu ba da ya faru a yamai irin hutun da ake tafiya a ce an tafi an ta yi hutu ita madame la secrétaire fatan in aka tashi hutu a shirata zuwa gida toron nan abin da allah ya tafi allah ya so ya fitar da al'amarinsa ba abin da ba wanda iya tare wannan abin farfasa mishin ta yi biyo malam kawai biyu a sai biyo biyu rokinsu irin ya shigo cikin ma'aikatar sai ya ganta ta juya baya kawai sai ya rungumi ta baya kasim ya ce ta ci haba ko ba ta bari har a tashi sai bisu ya fahimci a shewa zai shi ke gara mata ta a gidan ta gara ta kwana wannan suna da yawa da yawa suna da yawa ba ma ma'aikacin nan baka dawo ai abu sun samu asali tun kafin a zan ma'aikacin nan tun a jami'a wallahi tun a jami'a yanzu ka doki jami'ar tawa muna masa fatan Allah ya shige su amma da baka dinke shiga jami'ar ka ta irin yadda ake abubuwan da ba sai da iska wai ta shiga a jami'a ba sai ga mace ta zo karma gaba sai ba ta a darbi cikin al'umma da ranar tsaka faranar Allah tana sama kuma an mai da matan cin zan maza suna kasa amma ko duk lokacin da ka zo kada kake ka garbi sama ko uban wa yake ga mutum ba sani ba wala Allah karatu suke yi wallahu a'lam wannan musiba ce wannan musiba ce uwa uba Allah ya karbe ka shiga abdu mun wallahi la hawla wala quwwata illa billah Allah ya rufa mu asiri to zina musiba ce shi yasa Allah ya sanya doka yace az-zaniyatu waz-zani fajru kullu wahidin minhuma mi'ata jadda idan mutun ya zina bai da aure Allah ya ce masa bulala da yake da shi da wasu ke zina sai Allah ce kuma kada ku kuskura ku ji tausayin ku tausayin su wala ta'khudhukum bi ma ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minu billah in har akwai iman Allah ta karkace tausayin mazinaci dan ana masa hajji sai Allah ce wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin kai kakin ai musu azaba Allah ce ai gangani a taro al'umma ai shela a gayya dora saman istaci ko ina a fada rana kaza da watan kaza a gidan mai martaba za a yi wa wani da wacce haddi sarkan su zina Allah bukatar kowa ya zo ai da an sha san do wallahi ai dukkan su wata sai ba wanda za a bar kowa ya zo duk tawa suke wallahi kowa zai zo ya kai gobe ko an ce mutum ne wallahi ba zai yi ba Allah ya rufa mana asiri abin da shi bakwai daga cikin manya-manyan zunubai jama'a akwai asihir sihiri yanzu ba yayin sihiri ake yi ba kamar wata sana'a ce mai zaman kanta wadda mutane har alfahari suke to sihiri kafirci ka yi ma wani sihiri ta kafirta a yi maka wanda ya yi sihirin ya kafirta wanda ya zo aka yi shi ma ya kafirta ina ba ta mun fahimta malamin da yake hada sihirin kafiri ne wanda ya zo gunsa don a yi masihiri shi ma ya kafirta kuma umar dan khattabu Allah ya kara masa yarda yace in aka ga mutum yana hada sihiri to kawai shi a iya fa'ita sa kawai a je shi ya mutu arne ne kawai a kashe sa dan bai da alheri cikin kasa kuma mu Allah ya taimake mu da tugajin ganin sihiri wallahi yanzu ne bayan baka azkar ba baka addu'a an tafi da kai wallahi kenan ka rasa gada kanka kullun cikin bacin rai kaga kanka kullun cikin bacin rai ba fa lacin duk wanda ya zai cikin bacin rai da sai ya kai masa wahala daga cikin azrabi ne duk alamu da ake gane sihiri mutum ya kasa nutsuwa kaga kullun rikici da iyalinka in kullum shago ko mina ana ta dawowa baya wani a ci gaba ana dawowa baya Allah ya rufa muna asiri malam daga cikin manya-manyan zunubai akwai saba ma iyaye hukukul walidai malamai suka ce daga sautin ka gabar baban ka ko mamar ka shi ma sabon Allah ne ta su ala yi utaba min hukuki ma sun aje karamin mutum ne ladabi a gabansu akwai khiyana kha'inci yaudara ta kasuwanci ko ta mu'amala algushu yana cikin manya-manyan zunubai na daga cikin manya-manyan zunubai akwai tauye ma'auni tauye mulu shi ba manya-manyan zunubai to Allah ya kare sai Allah ce wallazina yastanibuna kaba'iral ithmi sai ce wal fawahish al fawahish bi malamai shine ma azima kufuhu min adh-dhunub abinda girman ya yi girman muni cikin zunubai cikin zunuban ba abin ya muna da shi ne alfawahish sai Allah ce wani za rajibu wai za ma rajibu idan su masu imanin wani ya bata musu da rai ta hanyar ya fada musu mummunar magana ko ta hanyar yi musu abin da zai sa ransu ya ɓace sai Allah ya ce hum yaghfiruna su suna yafi wa duk wanda ya musu ba daidai ba in kana son ka zauna lafiya a duniya ka zamanto mai fitar da kowa a ranka kar ka yarda wani ya takorar da kai a duniya ka ji wai wani ya tsaya maka a rayuwa ka kasa kwana saboda tunanin wani kawai ya fi masa ka huce wurin wallahi khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina ka kauda kai annabin Allah ya fi ka daraja ya fi ka kima an yi masa hakuri yayi in Allah ya haɗa ka da zama da mutane dole ka kai haƙuri don dole sai ai maka abin da ba ka sahabbai ma sun ta shayin manzan Allah abin da dole haƙura ne yake yi to dole in ana son tafiya ta dinga tafiya a rayuwa ka dinga yafewa ka san abu da in ka ɗan ɓata mai ba ya kammata da kiki ne suna ɓata rai bai sakin muska kwata-kwata ba a son musulmi haka nan Allah ce wa idza ma ghadibu hum yaghfirun in aka bata musu da rai Allah ce suna gafarta ma wanda yayi musu daidai Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda lokacin da hadisa ta faru da Alisatul Iftakiran ƙarya wa diyarsa cikin wayar suka yaya da zancen akwai wanda yake shine kirki da yawuninsa dan gidansa ne shi kirki da yawuninsa da aka zo aka bada labari hadda wani da wani da wani ya ce hatta wani yanzu shi da kansa yana faɗin abin da bai kamata a kan tsiyaza ba ya ce da ne duk wani tallafin da nake ba shi na janye duk wani tallafi da nake ba sai ce na janye na ɗauke sai Allah ya saukar da aya akan wannan tana nan a cikin nuru ana karantawa har Allah ya wai ala tuhibuna ay yaghfira Allah lakum shin ba ku san Allah ya gafarta muku yayi masa a wuce wuri kai kana ma Allah ne ba ka san Allah shi yayi maka ya ce wallahi ina san Allah ya gafarta ne ce na yaje masa wallahi an wuce wurin daga duk wanda ya kuna na maka ya bi masa ka wuce wurin eh kada ke rashi hana maka kwana ka sa kanka damuwa a'a wuce wurin kawai a tarbi ka bashi kenan Allah ya rufa mana asiri sai Allah ya ce والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم
Ubangiji yake cewa wallazi na stajabu da rabbihim su ne wurin su karbi kiran Allah subhanahu wa ta'ala, mana suka aiwatar da abin da Allah ya ce su aiwatar. Kiran Allah shi ne, karbar kiran Allah shi ne ka yi abin da Allah ya ce maka ka yi, abin da Allah ya ce ka bari ka bari in kai wannan ka karbi kiran Allah. sai Allah ce daga cikin sifar su wallazina stajabu li rabbihim suna karbar kiran Allah subhanahu wataala Allah yayi kirayi kirayi akan mu da dama na daga ciki duk wani aikin alkhairi Allah ya ce mu aiwatar abu na fari daga cikin mafi girman aikin alkhairi ba kamar sallah ba kuma sallan nan ka tsaya ka haƙura ka yi kai koyi iliminta ka yi ta bisa ilimi kuma a dinga yin ta akan lokaci a nan da ke so in ja tsokacin wasu daga cikin 'yan uwa masu hazaƙa da ƙoƙari na ibada Allah ya ƙara mana baki daya kuma Allah ya yafi musu kurakuransu shi ne yin sallah lokacin sallah bai ba musamman sallah guda biyu a azumin nan akwai wurare da dama da ana yin sallar lokacin bai ba sallar farin sallar la'asar wasu wurare da dama za ga suna yin la'asar lokacin la'asar bai shiga ba ƙarfe na lokacin la'asar yake shigo a yanzu ƙarfe hudu da minti biyar to za ka rikiski wasu masallacin ne ƙarfe hudu an ƙare sallar la'asar wallahi kuci da kyau wallahi ba na da tantama a kan abin da zan faɗa duk wanda ya yi sallar la'asar ƙarfe hudu wallahi bai da sallah a yanzu da muke ciki ne saboda lokacin sallar bai shiga ba to kuma daga cikin kiyaye sallah ka yi ta bisa lokaci ka yi ta bisa lokaci wani da ce to ai annabi bai aiki da lokaci ba annabi bai san tsare hudu da minti biyar ba ko ma littafan fikihun da nake taɗama da su sun yi bayani sai a aje dukkanin manta da mu da kowa ya aje manta a dawo a doko fikihun malikiya mu aza wallahi mi suka karantar da mu game da lokacin sallah sai a jira sai a auna lokacin eh a aje duk wata mantur a dawo miye asalin lokacin sallar la'asar lokacin shigowarsa to sai a jira sai mu auna daidai wannan lokacin da muka ga malaman fikin sun karantar da mu lokacin sallah to kuma a jini wancan ɗarfe na wani wannan shi ne kawai hujja shi ne kawai hujja haka mu ji tsoron allah mu daga sallah lokacin ta bai yi ba yin sallah lokacin ta bai yi ba ɗai yake da mutum ya zo jarabawa ɗai yake da mutum ya zo jarabawa misalin a ce ana examen karfe takwas sai ka zo karfe shida ka dawo ni kai ba abin da bai ki aikin banza kenan ko Allah ya rufa mu da rufa mu da asiri na daga cikin shurutikin sihhatu sala shine dukhulul waqt shigar lokaci shigar lokaci da Allah yake fada yake cewa wallazina hum ala salatihim yuhafizuna suna kiyaye lokutan sallah ne ba suna yin ta cikin lokacinta to Allah yake cewa walladina istajabu li rabbihim daga cikin istijaba ta amarin Allah subhanahu wataala shine akwai dabi'antuwa da dabi'a nagartattu nagartacciya ubangiji yana umurta mu a horare da dama akan mu zamanto masu nagartacciyar dabi'a da wannan ne Allah ya tsarkake manzon Allah ya ce Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kai annabin Allah kana kan dabi'u nagartattu don Allah kowanne mai dabi mu'amala da ɗabi'arsa da mutane muwa Allah mu dinga sassauta wa kawunanmu wata ranar kana neman mutum ruwa a jallu wallahi ka rasa ka rasa su har abada aran ba mutum ne kuna zaune kuna rayuwa yau shi bata maka bata masa ku ci gaba da haƙuri ka zama mutum mai kyakkyawan ɗabi'a wallahi wata ran sai an faɗe ka ta wani mutum mai kyakkyawan ɗabi'a mu dinga hankurar da rayukan mu zama to masu dabi'a nagartacciya irin ka dinga so mutane alkhairi irin ka dinga haƙuri ka dinga juriya ai da ma annabi ya faɗa kace ya laysa shadidu bis sar'a innama shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab ba jarinta bace a ce ka cire mutum ka aje ka daga shi sai da ka godo sama ka juye sa ba shi bane jarinta inji manzon Allah abinda ake cewa jarinta shine mutum ya iya setara zuciyarsa ka iya control ka iya dubin zuciyarka in ka shiga cikin cikin wushi in aka bata maka wani ba in man sai bace komai zai fada wani ma fa akan iyalinsa matarsa ta wanke maka kaya ta dafa maka abinci ta sa maka ruwan wanka a yi maka shimfiɗa har ma ta yi makwalliya in kana bukata ka zo ka biya bukatarka don ta yi maka ɗan kuskure kuma sai abin ya zama to ba a wuce wurin kai laifi na kai wa Allah kai inda Allah na kawo mutane da laifi na rantsin Allah da mafiya ba mu dune ga yanzu da tilgin mun take ana son mu zama to masu ɗabi'a da gartacciya wani a mu'amala ta kasuwanci fiye da mu'amala kwata-kwata musamman irin mutanen mu garɗan ake kasuwanci in kana sai ka sai maka sai ka tahiyarka wannan ba mu'amala ba ce wannan ba mu'amala ba ana son mutum ya zama to mutum ne mu'amala da gartacciya ina cikin istijaba ga amurin lahi in duke ka ta kai zaka ka fitar ka ka fikirin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin aikin hajji ya zo kana da hali ka je ki aikin hajji ka taimaka wa makwabta miskinne a taimaka musu ayyukan alkhairi da Allah ya ce mu yi na cikin istijaba ta amarin Allah zawa karatun da mawala cikin istijaba ta amarin lahi ka zo ka saurari wa'azi shi kansa aikin Allah ne in ka zo da ikhlasi wallahi za a baka lada kai ka san wanda ya shigo masallaci ɗakin Allah ya zauna ba ɗaya ke da wanda aka ba TV a a hanya kira kallon kwallo ana kuwa ka tabbatar ana kuwa a masallaci ko na suwaye ko ba a kuwa ba kuwa ba ake yi ibada ake yi amma ka yi kwallo suke yi kuwa ake a hanya har mutum yana fitta riga a hanya subhanallah kaji mutum yana zage-zage ka ta mutum ana zage a masallaci ibada ake yi to kuma duk abin da aka ce ka bari to ka bar shi karbi da shi kawai ababe da dama Allah ya ce ku bari kuma abu abin da har yanzu mun kasa bari su wallahi to kuma jama'a wai sai shi za mu bari sai rada mala'ikan mutuwa yanzu ko sai mun je la'idan za mu bari nan ne fa Allah ya ce ku yi nan ne ake nan ne ake bari to mu hankura da rayuwa duka duniyar kwana na wace daga cikin abin da muke yi wanda Allah bai so ko kadan akwai yanke zumunta yanzu zumunta wallahi ta yi karanci akwai wanda ba ka gan shi wajen ɗan uwa ne to wallahi an yi wani abu wani fa daga rasuwa sai rasuwa kawai ta shi da yan uwansa an rasu kawai an taru kuma ni abin da ke ban mamaki malam aramma yanzu al'ummar yanzu a san tana cikin mawuyacin hali kana cikin talauci da wani yanayi ba za a iya ka maka agaji tallafi ba amma ana cewa Allah ya maka rasuwa ta ga aminatacce ana kawo shinkahin da ana ajewa to wai ugo wai ake so yake su wai shi abin tambayar kenan lokacin da kake raye ba a ka maka shinkafa ba sai ka mutu to me amfani shinkafa bayan ka mutu na me za ka yi da kai za ta kara maka za ta rage maka wani abu ne daga cikin hisabi ba za ta yi ba lokacin da kake raye lokacin kake da bukatar shinkafar ba sai ka mutu ba Allah ya rufa mana asiri na daga cikin abin da muka muka ki daina bari har yanzu shi ya tsegun masu kasa rabuwa a harshen su da kuma an ce an canza wallahi akwai mafiya yau mun yanzu in ka ga su jahannama an ce an ce daga su jahannama eh an ce an ce wacce bai sani ba shi ke nan kawai Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri sai Allah ke cewa aqamu salah kuma suka tsayar da sallah suka tsayar da sallah suka yi sallah na hada suka cika ruku'inta da sujudanta suka yi bisa ilimi kuma suka yi cikin lokaci wa amruhum shura bainahum kuma al'amarin su na addini Allah ce suna tattaunawa ne shugaban baya ɗaukar hukunci shi kada yana tattaunawa ta al'umma sai Allah ce wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abin da muka ba su na arziki Allah ce suna ciyarwa siffa ce ta masu imani sun karbi kiran Allah suna tsayar da sallah sannan kuma suna tattaunawa ana son mutum ya zamanto mai tattaunawa mai shura da wannan ne manzon Allah ya karantar da mu duk abin da za ka yi kai istikhara kana ba Allah zabi ne sannan kuma ka shawarci ƴan uwanka mu daina dokar hukunci haka da kuma shura tana da tasiri da matsayi a addini wanda gobe za mu zo da bayanin shura ya annabi ya rayu da sahabbansa amma ya mice ce shura a ma'auni na addini a ina ake shura kuma suwaye ake shura da su ba kowa ba ake zauwa a tattauna da shi da wanda bai sai da duniya ta sama gaba ba ba ka zauwa ka tattauna da shi akan abin da yake ci gaba da rayuwa akwai sifati na wanda za ka nema shawara kafin da nemi ka shawara akwai sifofin da sai ka cika su sannan kuma akwai abubuwan da kamata mu tattauna da kai akan shawara Allah ya samu wani lafiya to Allah ce wa amurhum shura bainakum al'amarin su na addini suna shawartawa ya ni zai kawo ci gaba wa al'umma an suna da mashawarta ba irin mashawartan kasar da ba kasan malam jabir akwai wasu mashawarta da ke da kwai kwansaye-kwansaye sai ga ayi mutum kwansaye a lafirinsel sai ga rasa aikin da yake tina nawa na shi kuma wani duk albashin shafa albashin ɗan kwanta rayu guda biyar shi kada ka iske mutum na dokar jika ɗari biyar a matis na mai bayo shugaban ƙasa shawara kusan albashin jika ɗari biyar kuma sai a shekarar biyar da ka shugaban ƙasar mama ɗari bakwai har ɗari bakwai ma a haular lagos kai kudin ɗan kwanta rage guda ta kusa wanda kullum sai ya zo yana kuwa cikin kalas an tattara abin albashin shi na su mutum bakwai in a firamari ke nan ko a haular lagos inda billah allah ya zuwa mana asiri allah ya rufa mana asiri nan ya kamata mu kwana abinda muka faɗa da manto gaskiya Allah ya bamu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna roƙon Allah ya sanya albarka a karatun mu ya sanya albarka a zuriyar mu ya sanya albarka a tasocin mu ya sanya albarka a al'amuran mu baki daya duk abin da muke ji ma tsoro Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga shi ƴan uwa suna ta barin addu'o'i Allah ka san bukatar kowa a Allah ka biya wa kowa bukatarsa da alamu dai gwamnati su kowa ya kawo korafin a daga sasu addu'a to Allah ya ba su mata yi na gari da rahmatu illati wasu a cikin da shayi su ba da kallahun wa bihamdika da shaɗu an da ilaha illa an ta na stafin rutu bi dika wa sallin lahumma wa sallin wa barika ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kafira wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa